الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna uku ga watan jumadan ula a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 muna kuma 27 ga watan 11 shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel a ci gaba da karatunmu na al'arba'unan nawawiya Allah ya kara sarki lafiya da imani za mu tashi akan hadisi ne na 31 a bayan hutu da muka yi na satin da ya gabata hadisi na 31 kuma shine hadisin Abu abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Imam an-Nawawi yace al-hadith al-hadi wa 30 hadisi na 31 an Abu abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن حديث an karbo daga sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Abbas yana cikin masu alkunya na Abu Abbas cikakken sunansa Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi yana daga cikin sahabban da iyayensu su ma sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko mahaifinsa ya rasu tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin wanda malamai suka kawo suke ganin shine mutahabi na ƙarshen rasuwa a garin Madina daga cikin kuma mutanen Madina din yayi tsawon rayuwa ya shirya shekara 100 da wani abu a duniya dan ya rasu a shekarar hijira ta wajen 90 da doriya da haka a duniya zamu shekara 100 da wani abu yana cikin sahabban da suke samun lakabin al-mizwaj masu aure-aure ana da aure da yawa don an kirga mashi matan da sun kai goma sha biyar a duniya kuma kowace yin rabu da ita tana kwaɗan zama da shi an ce a taɓa zuwa wata walima matansa suka yi sahu a ƙofar inda ya je walima ɗin kowace tana jiran ta fito ta ga halin da yake su samu gaisawa da shi wata da kwaɗan kome kenan a bayan haka din wani hadisi shi ya rawaito bisa tambayar da wani yawa sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kafin kannan wani hadisi yana cikin hadisin da aka fi sabani akan shi cikin al-arba'un nawawiya malamai gaskiya sun kai ruwa sun kumu imam nawawi kusan shine kasurgun malamin da ya fita cewa hadisin hasan ne ya dogara da shawahid nasa akan cewa sauran isnadansa ma hasan ne ko hasana sai hadisin ya zama to hasan da gairihi to amma dai malamai sun ce gaskiya raji har magana kuma kusan gaskiya duk abin da na bibiya don kokarin tantance maganganun malamai akan magana akraf shine gaskiya hadisi ne da'ifi sai dai maganganun da yake dauke sun ce tana dauke da tsabi'in maganganun irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta magana ta inganta abinda Allah ya haramta mata shine kyakkyawar hanyar da za ta biyo ta dogaro zuwa ga mutane maganganun suna da tushe suna da asali shine asalin abinda zamu samu a ayoyin alqur'ani shine asalin abinda zamu samu a hadisan alqur'ani amma da wannan lafazin ta ingantacciyar hanya wani shine suke ganin bata dire ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sahal ibn sa'ad as-sa'idi yake cewa da'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin muhimman ba a faɗi kowaye ba kuma ko ka san shi ko ka san shi ma'anar da ita ake bukata فقال سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل ننام وانا ايك اذا عملته اذا انا ايك تاشي احبني الله الله زي كونتيني ina shatarin farko na hadisin dullani ala amalin idan amiltuhu ahabbani Allah nuna mun wani aiki idan na aikata shi Allah zai so ni wa ahabbani nasu kuma mutane ma za su so ni wannan yana da buƙatar abubuwa guda biyu yana da buƙatar soyayyar Allah dan duk wanda ya rasa soyayyar Allah ya rasa komai a duniya duk abin da zaka samu a duniya in baka da soyayyar Allah to kai hasara to me zan aikata a duniyar Allah madaukakin sarki ya so ni wa ahabbani nas suma mutane su so ni wannan tabi'a ce da muhabbatillah duk wanda Allah yake son sa to mutane ma za su so shi duk wanda ya shahara da aiki na kware da ayyuka na alkhairi Allah yana sanar da mala'ika jibril ya sheda masa ce kuma ka sheda ma mala'iku wani cikin bayina ina kaunar shi ka jefa soyayya shi a doron duniya a gaya wa mutanen duniya su so shi da haka duk wanda ya kaunaci Allah to insha Allah mutane za su kaunace shi duk wanda ya tsare haƙoƙin Allah to zai samu soyayyar mutane ita soyar mutane ba abin nema ba ce soyar Allah ita ce abin nema in ka samu ta Allah to ka samu ta mutane to wani amma ƙari yake nema akan waccan ɗin bayan Allah ya sa mutane sun so ne mu'amala ta da mutane kuma su ɗin me zan musu har su mu zauna lafiya su ji suna sona ansar iri ɗaya ce sai ta izhar fi duniya ka yi taka tsantsan da duniya ko ka guji duniya aka ake fassara zuhudu gudun duniya ko izhad karka kwallafa ranka fi duniya akan duniya yuhibbuka Allah Allah madaukakin sarki zai kaunace ka wazhad fi ma inda nasi kai kyankyamin abin da ke hannun mutane ka guji abin da ke hannun mutane yuhibbuka nasu mutane za su kaunace ka in kai wannan ka samu abu guda biyu kowa abin da yake mallaka ka nuna baka so Allah duniya ya mallaka da lahira ko to a duniya kakka so duniyar Allah zai so ka kowa abun hannunsa shi yake tattalawa to karka so abun hannun mutane mutane za su so shi za su so ka Allah yana mallakan lahira ka dora ranka akan lahira sai Allah madaukakin sarki ya so ka shi Allah abu biyu gare shi yana da duniya yana da lahira ko to karka dora ranka akan duniya ka dora ranka a lahira sai Allah madaukakin sarki ya so ka in ka dora ranka akan duniya ka janye ranka akan lahira to ba za ka samu soyayyar Allah madaukakin sarki ba izhad fi dunya yuhibbuka Allah menene ma'anar zuhudu kusan kowane malami ya bada ma'anar zuhudu amma suka ce mafi dadi mafi saukin ma'anar zuhudu shine wanda Imam Al-Hasan Al-Basri ya bada yace an taj'ala ad-dunya fi yadika wala taj'alha fi qalbika ka ɗora duniya a tafin hannunka kada ka ɗora ta a zuciyarka wannan ita ce zuhudu duniya a ce a hannunka take ba a zuciyarka ba wannan ita ce kawai zuhudu wata kalkun aka ɗauki wannan duma gangane da rikicin da ke cikin sa kafa ta lafiya kalam tunda wani aka ce masa menene zuhudu kawai sai ya ɗauka talauci ne zuhudu riga da faci ba wanka ba takalmi ba guga kaushi ba gyaran fuska ko ko ba haka ba kace na ba fesa turare ba kaza wanda sukan dauka ita ce zuhudu wani kuma ya ga a bahi ma abinci mai daɗi sai ce a a baya su sai da bahi dan tuwo da ya fara tsami yana Allah yana ganin haka shine wani zuhudu in ya fara cin kwai ya fara cin abubuwa ya ga anya ba za a hantake ba wannan ba bane zuhudu hina aka ce zuhudin hine ka dora duniya a tafin hannunka wala taj'alha fi qalbika kada ka dora duniya a zuciyarka ina je muka dauki wannan tarihin za a zauna lafiya kala daga cikin wanda ake ganin su kamar da ake masa laqabi da sayyidu zuhad shugaban yan zuhudu sufyan sauri yana cikin su duk inda zaka karanta littafin zuhudu to zaka ga magana sufyan sauri amma kuma miloniya ne ko kuma a wannan zamanin ka ce biloniya ne a wannan zanen na zamani amma kuma ake kiransa shugaban yan zuhudu har wani ɗalibin da yake cewa kai imamu sufyan kai ne wanda ake maka kallon wanda ake yi ma ake ma kirari irin kirarin da ake ma amma wannan tsibin dukiyar ina za ka kai ta da ta haɓa yaro inda babu wannan dukiyar latamaddala bin haula ilmuluk wannan sarakunan da kake kallo da 'yan siyasa da 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan masu kuɗin nan ya ce wala hankici ma ya fi mu daraja a gurinsu ya ce to muna neman wannan dukiyar ne don mu tsare mutuncinmu mu tsare martabarmu ina ji na taɓa faɗa a nan gurin shi ne imamu malik ya nemi ku abu gudunmawa zai ma yasa aure ya ce ɗan ba na abin da zan raka ta gidan miji yawa aisa aure ba ana ɗan bata ‘yan bokitin wanka ba haka da ɗan bakilawa da ‘yan alkaki haka da wata tafi gidan miji ta ce ɗan ba na abin da zan raka yarinya ta gidan miji kusan jirgin ruwa aka masa da ka yace ba na ba na tambaya fa yace ka dauki abin da zaka dauka ka bata sauran ka rabawa bayan Allah kawai shi kenan ba mu bara mu dawo da ita ko so kaga mutum wanda yanzu nan zai ko kwada kwada ne zai cika maka hida kaya kudin wallahi ba na kadan bane kuma shine kadai aka ce a cikin malamai yake hijira da malaman shi daliban shi in zafi yayi zafi sai a dora wasu a jirgi a dora abinci da kayan bukata a jirgi ɗaya jirgi biyu yake yi ɗaya dakon ɗalibai ɗaya abincin ɗalibai sai a ji a yi wata uku ko wata hudu ana ba da karatu duk a ajihun mana in gari ya yi daɗi wai za ta yi daɗi ta ce sai ta kai a dawo kamar mu ne za a ce ramadan don furita ta kai arba'in da uku sai wani ya kama mana otel a filato ko in kaje ta hekaji sanyi ake in muka kama hall din hotel din tun daga farkon azumi har ƙarshe kawai duk wanda ya je gurin karatun tafsiri ne da tilawa da komai in azumi ya rage rage a hirin da takwas mu hau jirgi mu dawo mu sauka a dutsen mu gangaro hikenan gobe mu tahi mu wuce filin idi hikenan to kama haka yake yi da ɗalibansa to kaga wanda yake maka wannan bi ma'anar kalima duk inda mai kuɗi yake ya kai to amma kuma yana cikin masu zuhudu sai aka ce to shi duniyar da ya mallaka a tafin hannunsa take da bambanci duniya a tafin hannunka da duniya a zuciyarka idan duniya a zuciyarka take to komai akai ba za a iya bambare ta daga gurinka ba amma idan a tafin hannunka take in ka ga za ta sau addininka sai ka saka ta ko ba haka bane ba in ta zo ka rike in ba ta zo ba yi rubutu da hannunka shikenan amma idan ka kwallafa duniya a zuciyarka wannan shine abin da Allah madaukakin sarki baya so بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى Allah ya ce kudin kuna fifita rayuwar duniya ne wannan kuma yana gaskiyar magana bal tu'siruna al-hayata ad-dunya galibi duniya ita tafi tsone mana idanu in me za a yi ana fara kallon riga ana fara kallon nauyin ajihu ana fara kallon mota ana fara kallon gida ana fara kallon inda kake aiki ana fara kallon matsayinka بل تؤثرون الحياة الدنيا أما والآخرة إتجد اللاهرة خير وأبقى إتسي تفع الخير إتسي كما لا دنت يكو تبتوا أو جن الله مدوك كنسركي إتوانا الدنيا الغشي وتكي بات دكيمة بات دمرتبر قومي ممتع الأدب المفرد من الله صلى الله عليه وسلم yana tafiya da sahabban shi waɗansu a dama waɗansu a hagu da ya shigo kasuwa ya tar da wani ɗan tamilo ko ɗan akuya ƙarami ya mutu mai irin ɗan miɗiɗin kunnan nan haka manzo Allah kama kunnan ya girgiza ya ce masa haban shi wa zai kawo dirhami ɗaya a bashi wannan dubu ashirin da wani abu zuwa dubu talatin ya ce wa zai kawo dubu ashirin da wani a bashi sahabai duk suka yi shuru wa zai sai asara ce ba mai bukata suka ce ba mai bukata ya ce to wa zai ɗauka ce a mazan Allah ai wannan dan akuyan fa ko da yana raye wallahi ba abun tutiya bane ba baran tana ya mutu manzon Allah ba abun da za a yi da shi sai ce to na rantse da Allah yadda kuka yi kyankyamin wannan akuyar ba kwa santa haka Allah madaukakin sarki yake kyankyamin wannan duniyar kyankyamin Allah ga duniya ya fi kyankyamin da kuke wannan mataccen dan akuya kaga ita duniyar ba kima gare ta ba ba daraja gare ta ba to so ake kai din ka sanya duniya haka a cikin zuciyarka lahira ita ce abin da ya fi karba yasa wasu malaman a ta'arifinsu na fiqh suka ce shine so ake idan Allah ya ma jarrabawa a duniya to ka fi jin daɗin jarrabawar sama da tafiyar jarrabawar wannan suka fi ita ce zuhudu idan kana kwance sai Allah ɗora ma rahin lafiya to ka fi jin daɗin rahin lafiyar sama da lokacin da kake lafiya idan kana da kuɗi sai ya kwaci to ka fi jin daɗin suɓucewar kuɗin akan lokacin da kake da kuɗin dan ƙari haka wasu suka ce in ka fi son lokacin lafiyarka to akwai matsala a zuhudinka in ka fi son lokacin dukiyarka akwai matsala wasu kuma suka ce so ake da lokacin akwai da lokacin babu su yi daidai a zuciyarka da wanda yake yabanka da wanda baya yabanka da mai zagi da mai yabo su zamanto daidai a zuciyarka ka fito kofar gida da 'yan rafa-rafa wanda ya fito ce ranka ya daɗe baka da hutawa ya ka ɗauki dubu ɗari ka ba shi wani da ya fito kuma sai ya rarata maka ashar sai ma haika ba shi ka daidaita saka suka ce wai da mai yabo da mai zagi to duk haika musu kallo iri ɗaya mutane biyu suka zo neman yanka imma gwari-gwari ɗayan aka baka labari duk inda ya zauna yana yabanka yana mutunta ka ɗayan kuma aka ce duk inda ya zauna ya zage ka sai Allah ka maka su a hannu ko da yace maka ina son aurenta wanne zaka ba wa in ka karkata wajen mai yabo suka ce to baka cikin mai zuhudu ka daidaita su ka ji a zuciyarka kana Allah Allah Allah sa kowa ya samu yake sai an jure ko to in dai aka ji wani dan bambanci a zuciyarka to wasu suke ganin cewa to baka cikin masu zuhudu yasa na ce wala Allah kenan abin da yafi dadi a cikin ta'arifin ka dauki na al-Hasan al-Basri shine kawai zama to abin da ka mallaka a duniya a tafin hannunka yake kada duniya ta zama to ita ce karshen biyan bukatarka ina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yasa ta a zuciya yana da manzon Allah yake cewa ta Isa abdud dinari ta Isa abdud dirhami duk wanda ya zama to bawan dinare ko bawan azurfa wannan mutumin hasararre ne in ya samu an zauna lafiya idan bai samu ba to za a yi masifa da tashin hankali in ka ga yana zage-zage yana zagin iyayen mutane yana rubutu yana faɗar baƙaƙen maganganu yana aibatawa ne ya aibatawa ne kuɗi ne ba a bashi ba da an bayan kuɗi kuma zai shiru yana ganin barna ba zai yi magana ba yana ganin laifi ba zai tanka ba matsar an bayi kuɗi an gama to irin wannan su ne bayan dinare bayan azurfa kuma su ne suka sa zuci duki a cikin zukatansu so ake dukiya kawai ta zaman to abin rikewa a hannunka abin biyan bukata in ka biya bukatar ka kawai ta kare kuma da za ka kalli sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan guda goma da aka ambata daga cikinsu kusan bakwai ko shida din millionaires ne a kuɗi na yanzu amma kuma dukiyar ba ta zauna a zukatansu ba ke san aka ce a kawo za su iya ɗauko gaba ɗaya su bada kafin allah bada abin da zai bada gobe wani ya tsaga ta ya ɗauki rabi ya bada yana jiran abin da allah zai yi a gobe wani kuma idan ya je fatauci ya dawo aka samu riba sai a raba wa mutane in ya koma kasuwa zai dawo da miliyoyin kuɗi haka abdurrahman ibn aufin yake malamai suka ce yakan ɗauki shekaru bai fitar zakka ba saboda dukiya ba ta shekara a hannunsa in ga zai fatauci ya dawo aka samu miliyoyin kuɗi sai ya rabarwa al'umma wani kama kaza wani ɗauki kaza wani kama kaza wani ɗauki kaza wani ɗauki kaza wani kama kaza sai kuɗi ya ƙare ya fito ya bar garin madina kan ya dawo da miliyoyin kuɗi zai dawo kuma har yanzu akwai mutanen da Allah ya su haka in ka ga suna zaune a garin su kuɗi gare su in dai ka gansu a zaune to suna da kuɗi da kuɗi babu za su fice kuma za su samu idan sun samu kuma ya sake dawowa to haka abdurrahman ibn auf yake shi amfanin dukiya a hannunta ko a hannunsa hidimar da zai ma al'umma nana aisha ta faɗa ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan yarsu yace idan na rasu za a samu dan aljanna zai yi dawainiya da ku haka manzon Allah kawai ga musu kan ku damu za a samu wanda zai dawainiya da ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu abdurrahman bin auf sai ya dora wa kanshi duk lokacin da ya je fatauci ya dawo a ribar da aka samu sai yabo matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace tana ɗakin ta sai aka yi mata kasanta in ka canza kowace ta ga miliyoyin kuɗi aka kawo mata kuma yau da sun ɗauka a kai guri kaza a yi kaza a yi kaza wannan ta yi kaza wannan ta yi abinci wannan ta yanta bayi wannan ta yi kaza a cikin dukiyar abdurrahman bin auf kafin wannan ɗin ta ƙari ya sake kawo ta hayar raba musu yasa suka sayo za ka ganshi ya fi kowa kuɗi gobe babu jari yake nema in ya sake dawowa hau yana cikin miliyoyi to kaga irin wannan ba za ka ce ba dukiyar ce suka sa a zuciyarsu amma sun san dukiyar ana neman ta don neman lahira ana neman ta don biyan bukata a duniya so irin wannan baya cikin zuhudin ko baya cikin neman da ake zargin mutum a kan shi dole da Allah yi mu sai mun sa sutura da Allah yi mu sai mun ci abinci da Allah yi mu muna da bukatar muhalli da Allah yi mu muna neman abokan zama ko amma kuma ba wanda zai baka aboki ya zama a zaune kuma ba wanda zai baka babu kuɗi wata aboki ya zama ma ba sa'a ba sai a jihu ya ji eh da ka fara haihuwar dan majalisa ya faso kai to kaka ba mai na yawa ya rike kudin ka rike dare aka daura ya faɗa ku ya ce ba faɗa da malami ba daren ko sahidar suka tasa neman yarinya a gaban yin rungumi dare su wata ƙasar rungumi bakwanni da kakanni da 'yan uwa da wadare suna taraban kuɗi shi kuma ya durfa cikin dare na gaya wa Allah maɗaukakin sarki kuma kuɗin ma da akwai sharaf ya ɗauki hafiza ko na ji a kwana-kwana na aka yi bikin ko mai wa'yan wasu sani so yi yasa in kana nema ta cika rukunan nema to ka nema ɗin so saboda abokan zama kana neman kuɗi Allah ya gani me yasa kake nema saboda kana da neman abokan zama ne ka tara kuɗinka kana da buƙatar muhalli yadda in ana ruwan sama ba zai tada maka hankali bai tada wa iyalanka akwai wanda ana ruwa ba za su iya bacci ba haka Allah ya jarrabe su a rayuwa ba laifin su bane ba to amma in kana da hali kai yadda za ka yi bacci mana cikin aminci idan Allah ya baka wannan aminci din dan katin nan da ake sai ya ɗora wuta ka sa neman kuɗi don irin wannan ka mutunta kanka ka suturta kanka wannan baya cikin abin da ake zargin mutum akan cewa ya dogara zuwa ga duniya amma wanda ya ce maka kawai kuɗi shi ne ƙarshen mutunci inda kuɗi da mutunci in ba kuɗi ba mutunci wannan zuciyarsa abin zargi ce wanda kuma ya tabbatar baya tsoron Allah baya biyayya ga Allah kuma ya zamanto muku abin kauna dan kuna da tsira da kuɗi waɗannan su ma abin zargi ne Allah madaukakin sarki ya bada labarin Qarun lokacin da ya samu dukiya ai ba abin da bai kita na shari'ar Allah madaukakin sarki har da annabawan Allah ko da annabin Allah sun yi fada amma da ya ci ado ya ci kulliya ya fito a kafaita fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lahu hazzin azim da ya fito a cikin kawar wannan da motoci ana jiniya in a yanzu ne a da kuma da dawaki an musu kayan ado da bayi da yan hidima da kasan hawan sallah to haka yake fitowa to masu san duniya za ga irin waɗannan mutanen suna birge su yasa ce qalal ladina yuriduna alhayata dunya Allah ce masu kwaɗan duniya makwaɗaita ya suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun ina ma muna da kwatankwacin abin da aka bai maɗan faru kenan za ka iya samun mutum baya da dukiya bai da kuɗi amma ba a cikin cikinansa in cikin yan zuhudu duk wanda ka san dukiyarsa ta ɓarna ci to kar ya baka sha'awa kar ya birge ka idan masu dukiyar ɓarna suka birge ka to wallahi an rasa zuhudu a duniya yasa yan siyasa idan sun saci kuɗi sun zo ana jiniya ana gudu da security a gaba da waye ana ture mutane ana ba su guri in suka birge ka kai sha'awa to babu ran da duniya za ta gyaru inda da ni da kai da duk wanda yake saurare da wanda baya saurare aka tabbatar kudinka ba na Allah bane ba na annabi bane ba na tsarin shari'a bane ba in baka zama to mana abin birgiya ba to yayin mutum game da kudi to amma yanzu dutaban da kake da akwai idan ka je ka samu kudi ka dawo ka zama abokin shawara ka zama mai bada umarni ka zama mai bada dokoki ba a yi sai da kai to babu ran da gudun duniya zai tabbata a zukatan mutane sai ka ga mutum bai da kokobo amma da an bashi amanar wani kuɗi an danka a hannunsa goban ana lissafin miloniyar da kuma ya kasar da shi a cikinsa kuma ya su birge mu ya su ba mu sha'awa kaga kuɗin ba a hannunmu yake ba amma wata martaba da ake so a samu kuma mun yi asararta قال الذين يريدون الحياة الدنيا أليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم Allah madaukakin sarki da ya kalli abin da faru ne yake yi da kawar da yake a cikin al'umma da burgewar da yake wa al'umma da tafiya da hankalin mabukata wata rana Allah ta fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wata rana sai muka kese kasa da shi da dukiyar ta duk muka kese suka fada ciki aba Allah ya sanar yake cewa fa asbaha alladhina tawallaw makanahu bil amsi bai wanda suke burin matsayin da ɗan ƙaru ne yake da akwai ajiya sai suka waye gari suna cewa wai ka annallah ya bi suɗin rizka liman ya sha'u wa ya kaji wai ka annahu la yi fulihun zalimin ko? ce ta a ya ka Allah yake ba da arziki ga wanda yake so ya matse lalle a yi Allah bai san azalimai yanzu sun yi gace ta yasu za a ga mu ma yanzu haka ne duk wanda yake da kudin barna sha'awar sa ake amma da an ce an sa shi a ankwa ya kwana a kurkuku ka jimna ta ta wannan kudin to bai ake da yanzu ne dan adam yake daukan darasi to so ake lokacin da mutum yake da dukiyar yake da kasaita ya zamanto in ka san asalin dukiyar ta zamanto abin kyankyame ne a gurinka wannan kai ma ana lissafa ka cikin masu zuhudu wanda yake da dukiya ba za ta hana shi addini ba ba za ta hana shi ayyukan addini ba ba za ta sa shi ya yi nesa da gurin da ake karatun addini ba sai dai ya kare mutuncin addininsa da martabarsa da dukiyarsa wannan kuma ba ta tilahi daga cikin masu zuhudu iza harfi duniya yuhibbuka Allah in dai kana gudun duniya to Allah madaukakin sarki zai kaunace ka menene gudun duniya hili aka ce karkasa ta a zuciyarka malamai kuma suka ce hikimar mahina duk wanda ya sa duniya a zuciyarsa to ba ta haduwa da bautar Allah ka gwada ka gani duk wanda ya taƙwallafa da duniya to ba zai iya bautar ubangiji ba kai ɗaya ya fita ɗaya yake zama kuma jarraba ka gani waye ya jarrabtu da duniya kaga ana sallah biyar da shi waye ya jarrabtu da duniya ka gan shi a majalisin karatu ana yi da safe yana nan ana yi da rana yana nan ana yi da daddare yana nan waye ya jarrabta da duniya ka gan shi haka waye jarfu da duniya ka gan hine yake sharan masallaci waye jarfu da duniya ka gan hine ladanin unguwarsu ba ai wani ma an kace masa ya kira sallah an yi tuna a jihunsa da nuhe shela ba zai kirawo ba me yasa saboda bare bari sun cewa in kana kiran sallah kana tsiya cewa yi ba zai yi ba har a yanzu mun dan zauna da wani ban Allah muna tattauna ni lokacin da ake faɗa shi ga kamar da gangan ne kira sallah ce ni ce a wala ba zan kirawo ba sai aka yace wallahi ni ba hira talauci ba amma da kaga a gefe na duka ladane na ko kuma Allah bai hana su ci ba Allah bai hana su sha ba bai kuma hana su abin da za su sa din ba so wani lokacin jarfuwa da duniyar tana hana ibada da san Allah ya zauna a cikin zukata Allah madaukakin sarki ya samu dace izhar fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma inda nasi ka guji abin da ke hannun mutane yuhibbuka nasu mutane za su kaunace ka Allah yaghdibu in tarakta su'alahu wa bunayya adama yaghdibu hina yus'alu shi Allah yana fushi a lokacin da ɗan adam ya daina roƙon shi shi kuma ɗan adam a lokacin da kake roƙon shi a lokacin ke fushi da kai wanda ita ce gaskiyar magana da haka in kana so ka samu yardar Allah to kana ce da roƙon Allah he addu'ar kaɗai tana kusantar da kai zuwa ga Allah dubu wani abu mai wahala a idanka na ce ma Allah a kan shi Allah ka azurta ni Allah ka bani kuɗi na rufin asiri Allah ka yi mun kaza Allah ka yi mun kaza faɗa da safe faɗa da rana faɗa da yamma faɗa da daddare cikin dare ta yi faɗi to Allah na san me naci ka san na adam ne kake so da yana bude gida da asuba da a haji barka da fitowa na zo shine ne sun to bari a yi sallah mana ya kace to yana sallah na da ya kace alhaji barka da dawowa in yi higa gida ya zama bacci na fito a karfe takwas sai ya ganka bare yana da daga gano sai to yana da ya ganka kofar gida ka kama jaka saka aji wani lokacin ya baka ce ka wannan mutumin da bala'in na ce so Allah irin haka yake so a gurinka ka zamanto mai bala'in na ce mai kwatsa Allah yana so idan aka baka wata ka koma kan wata kar ka dena roƙon Allah in aka baka wata koma kan wata in aka baka wata koma kan wata dan ba na ji akwai ran da zaka wadatu da abin da yake hannun ubangijinka babu wannan ranar so Allah yana son bawa mai naci Allah yaghdibu in tarakta su'alahu ran da ka dena roƙon Allah to a ran nan Allah zai fishi da kai yasa ga mu fal da matsaloli amma mun kasa roƙon Allah madaukakin sarki kuma wallahi da gaske ne zaka samu mutum matsala ta dame shi amma a sallar asubahi du sujadodin da ake ciki da bayan sujada da komai bai ga Allah komai ba da ya rakata alfajiri kan yazo masallaci bai ga Allah komai ba kawai da yana ji a zuciyarsa yana da matsala kuma bai faɗa ba idan aka zo azhar wallahi ba zai faɗa ba sujada takwas ba zai faɗa ba yayi zaman tahiya ba zai faɗa ba a zo la'asar ba zai faɗa ba a zo magariba ba zai faɗa ba a zo isha ya faɗa ba zai faɗa ba amma an tsara zaman majalisi zai daji shinkafa ta yi tsada tada ta yi kaza albahina baya isa ta amma ya kasa gaya wa Allah madaukakin sarki albashinsa baya isassa ya kasa gaya wa Allah madaukakin sarki yana so ya aurar da ya baya yadda zai yi da shi ya kasa gaya wa Allah madaukakin sarki dakunansa sun mai kadan yana da bukatar ya ware wa ƴaƴansa mata ko maza daki ya kasa gaya wa Allah madaukakin sarki ya kasa gaya Allah madaukakin sarki kai so yake ya kare gida a guri kaza dan ya samu wasu hasi da shan iska inda yake wata kilda kunci da damuwa ya kasa gaya Allah madaukakin sarki wannan sallolin fa duk an ba mu su ne dan mu roki Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amar ruku'u fa azimu fihi rabb a cikin ruku'u ku kamba ma ubangijinku subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim yace wa amma sujud fajtahidu fihi bid du'a idan kun zo a cikin sujada ku dage da addu'a fa qami'un an tajaba lakum ana da yaƙini ana da sa rai insha Allah za a amsa muku amma dai mu manta wannan sai mu nace wa mutane mutum yana so ya canja daga wannan makaikata ya koma wannan EFCC ce NNPC ce illar rabanu ce ko CDC take ko wace ce ADC ko ACC to eh manya-manyan ma'aikatan nan dai sai ka mutum yana ta nashi a gurin ɗan majalisar su yana tanaci a gurin sanata yana zirga-zirgar abuja ya kasa gaya wa allah maɗaukakin sarki so shi ɗan adam lokacin da ka nace mai to isassa kake to in kana so ka zauna lafiya da kowa ko ɗan gidanku ne ka kau da kai daga abin da yake hannunka kuma kau da kai daga abin da yake hannunka fa ba hasada aka ce ba a me zan yi da kuɗinka ba na so a wannan kuma akwai nau'i na hasada a ciki kar ka ɗora rai a ka wannan kuma a baka ku yi mu'amala ta dangi da yan wantaka wannan wani abu ne daban amma ka dora rai ka dame shi da roƙo wannan ba a so idan an yi hutu ku dunguma ku tafi gidansa ku tare kudin makaranta hile kudin yara hile kudin kaza hile kudin kaza hile wani lokacin sai ka je yana guna guni wani lokacin yana gaira ba shi da ce ni kadai duk yan uwan nan ba wanda zai kaza ba wanda zai kaza sai ga yana gudun al'umma wannan ita ce siffar dan adam dan adam bai iya badawa yau da kullum bai badawa yau da kullum Allah madaukakin sarki ne to sai Allah ya gaya maka kowaye in kana so ku zauna lafiya da shi guji abin hannun shi wani har mahaifinka fa har mahaifinka idan kana so ya soka cikin ƴaƴan shi karka nuna kana sha'awar abin da ke hannunsa ta yahi san abin da yake so yana da dukiya ta yahi san dukiyar shi in ya zubar tattara aji in ya ka sai na ga kaza da kaza da kaza in ya baka wanki wasu yaran ba su san ba ana jarrabawa baban ka hey manta naira 500 a wannan ajihun ya manta dubu a wancan yana sani idan ka je wanki hey ga ga 500 ga dubu ga wai wani in yayin imani hey dako ta ajihu uku hey rike ta daya yana sani in yayi ma daya biyu uku hudu yake na yayi makin dinka wani barawo ne Allah in ya gani zai dauka ba ya ga maka ba yana sare wallahi lokacin da mahaifi yake auna ɗansa ɗan bai san auna shi ake ba sai ya dauka kawai babansa yayi azu yayi auke bana yayi ce bare ne ya manta kuɗi a juda ka in ya dauka hai kahi in baban yayi daya biyu uku ya san inda zai aje amma kai da ka zo wanki da ka bude ajihunsa ya gaza kuɗi ya sani ko bai sani ba in ka tattaro ba shi wallahi zai kaunace ka yana sane zai kaunace ka baya sane zai kaunace ka idan kowa ya kawo bukatun shi amun kaza amun kaza kai ka tafi ka nema a wajen Allah madaukakin sarki idan Allah ya baka ta sauki zai tambaye ka ya kowa yana kawo matsala kaza kai baka kawo ka gaya masa nayi kaza nayi kaza na samu da haka na biya bukata ta kai ma aina ga ya kamata a barka ka huta kai dawaniya da mutum muna yara kai kaza kai kaza yake da daren da kai ka biya ru saboda yana ganin hiba abin tausayi bane amma duk da hakan fa da baka dora masa ba wallahi dadi zai ji a ran shi da haka har mahaifinka wazhad fi ma inda an-nas uhibbuka an-nas ka guji abin hannun mutane ya su kaunace ka mun ce har mahaifi ko? har miji? mace ta guji abin hannun mijinta yana ƙara su? to ya za a yi? na? ta jira ya bata? anya akwai abin da mutum buzi ba zai gano ba sai an gaya mashi dole sai an gaya mashi ita a nan mace ce ake so ta yi taka tsantsan yaushe kamata a tambaya me kamata a tambaya kuma idan an bada me kamata a yi wani ne da mace take da bukata hatta mazaji idan mace tana so ta samu gindin zama a wajen miji ta taya hisan dukiyar shi tunda wannan ka'idar ko ina tana aiki wazhad bima inda nasi yuhibbuka an-nas dai mata kai ta zaman to mai barna ce al-mubazzara ce dai ta zaman to mai tattalawa ce wace dan Allah zaka ji kafi karkata zuwa gare ta mai tattala maka wanda zaka ga duk matsala ta duniya haita maka lissafi an sai mai kadan gare ya higo na ba naira 50 an fidda shi dare mun yi gofu eh an gyara kwata na ba yaro naira hamsin duk za ta komai la yuzadiru saghiratan wala kabiratan yadda ka san littafin lahira haka wata take ba abin da take mantawa kuma wata da ka ba kai ka ta rubuta ba ni ya akai da naira ta dubu da kaza da kaza da kaza da kaza duk ita ga maka kuma sanan na biyo ka 300 an yi kaza an yi kaza ba laifi ba ne ta faɗa amma akwai da za ga in tana da tsaga kafa tana da kawaici to za ga ana ƙaunarta duk mai gida in yi cefane ya san iyaka cefanensa ta amma wani lokacin ta ɗan ƙara man da nata ɗan abin da ta ƙara da natan wani za ga yana ba ta wani matsayi mai gida san dai bai da kuɗin kifin miya da ta ji mai ƙawara ya zo ta sai ta naira ɗari ta watsa a miya ya zo ji ƙarnin kifi ko da bai kai ba ya aka yi ta cewa wata naira ɗari ta ce na ganta ƙarƙashin kulo shi ne na saya mana ƙawar wala wannan ƙawar tana nan a cikin ransa wata rana ya ji man shanu ya ce wala shi ne ana soya a gidan wani da naira hamsin shi ne na saya na ga kaci tuwo da ita kage yanzu ba ta ƙwallafa a kan sai ya kawo nasa ba sannan a saya wannan yana da tasiri shi a wajen zamantakewa wasu hafi ma inda nasi yuhibbuka nasi kuma mace kar ta yi dukiya da za ta yi kar mijinta ya fahimci cewa saboda abin da yake bata suke zaune da shi kuma tana zaune da shi ne dan ta tara akwai matan da za ga iyaka tunanin su mutuwa za ka yi duk motsinsu shi ne ya za su tara abin da za su yi maganin talauci a bayanka ya za ta gina gida ya za ta sai adele da sahu ya za ta sai baburan haya ya za ta sai dan kirin kirin ya za ta sai kaza in an ta ce to ai ba a san bagawar fari ba da gaske take ba ba a san bazar fari ta sani kawai za ka mutu kafta ya talauci shi ne magana gaskiya da gaskiya so miji idan ya fuskanci wannan dole akwai damuwa akwai mutumin da tabbas aka bar labarin shi ya yi samu damuwa ta rahin lafiya kafin ya tahi daga rahin lafiya duk matan sun yi waso san abin da Allah ya bashi Allah sun yi waso su kowace ta ɗauki abin da take ganin hine nata duk abin da ya kai hannunsa sun ɓoye kawai zira suke a yi mutu a gama zaman ta kaba suke nan sai Allah ta hiri ina takarda ka za in aka matsa aka matsa sumi sumi ne wannan tafaddo ta ina takarda ka za tana gurin wani ina takarda ka za tana gurin wani yanzu don Allah wannan kana nufi zai kaunace su zai ji daɗin zama da su saboda ƙwarar sun nuna mashi abin hannun shi ne abin da suke da bukata alayin akwai wannan ko ba da ɗa akwai miji da mata akwai su ma mazajen da su akwai namijin da za a gani solo ɗuwa ne ba zai aure ba sai ya gama tana da kuɗi a hannunta ma'aikaciyar gwamnati ce tana da gida tana da albahi mai kauri kai lallaba shi ga zawarci idan ya aure ta ta zo gidansa kan ya zo ta masa abinci ta masa kaza kawai ya hari bacci in ya fita ofu zai fita majalisa in ka gada gida tabbatar ta dawo ta yi abinci hau da ya zauna shi mai gida ne so dole tafi a yi ta tafiya tun tana sha'awar abin za ta za ta daina sayan da daina bukata kuma ga hima ya karya ka'ida الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم Allah yana bawa maza iko ne akan mata saboda kuɗin da suke kashewa wannan da kalle da kake kallo ita ce namijin wallahi in ba da kalle da kowa ya aure in ba da kalle da kowa ya zama namiji amma wannan da kalle da rukunta wallahi namijin gaske ba ta da nauyi amma wallahi amma rubar ta haina mutum gaske ita ba wuciyan shine matsalar ta kan ya aure na taba cewa da jirgin gare na faɗa ta ita wannan zakale da dirran da ka dauka kuma hike nan ya mutuwa za ta raba ka dauko da safi ka dauko da rana ka dauko da yamma da daddare zaka higo bacci dole sai ka higo da wani abun saboda gobe da sassafe canjin yan makaranta canjin wane ne wannan shine dan namijin ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim so wannan dukiyar da Allah ya baka ka kashe ta shine namiji su mata su ne suke jiran su tara namiji kawai jira yake ya samu ya bada ka samu ka bada babu laifi eh kuma Allah zai buda maka Allah madaukakin sarki bai kan taba hana wanda yake badawa ba kuma da zaka gane wani surru zaka ga lokacin da kake haihuwa kake fafutuka ba ka rasa ba amma lokacin da ka gama haihuwa ka dawo kofar gida ka zauna yara suka dauki dawainiya wannan zai je kasuwa duk abin da kake bukata za a yi maka yake ga ana matse kofar samun ka kuma sai ga ana matse kofar samun ka saboda yanzu baka bukatar ka bada amma lokacin da kake babu tuka akai gidan wani wani zo ka karba wani dauki kaza wani kaza sai ga Allah ya bude maka kofofin samu daga ran da ka aje kujera ka zauna kofar gida kace huta za kai su ma ya hutar da mala'iku wajen kawo maka to ai abin da za ka yi da su ana bawa wanda zai sarrafa su ne wanda ba zai sarrafa su ba za a bashi ba tsakanin aboki da aboki wannan hadisin yana aiki wasu harfi ma inda nasi yuhibbuka nas abokinka ka nuna mai ba dukiyarsa kake da bukata ba kuma ka amfanar da shi da dukiyarsa idan ya zamanto kowanne haka ne kowanne so yake amfanar da abokinsa kuma kowanne baya kyashin abin da ke hannun abokansa sai ga abota tana lafiya kada amma aka samu mai shirgen wayo kawai shi a masa da duk da aka gane sai ga abotar da tana tambal-tambal sai ga ba za ta yi amfani ba dan amfanin da yake ban labari yace safiya suke da mutum shi ya rage masa hanya yayi komai suka je karɓar overdraft ne ko suka je karɓar kuɗin su dai aka rasa kuɗi sai gobe sai ce abokin da Allah ce maka ka ba mu aran naira kaza inda akwai a gurin ka mu zuba mai saboda hiba da man da zai dawo da shi to wallahi ba kuɗi to ita hi wallahi ya dauka ba kuɗin har ya yarda ya ce wala da Allah ya matsa shi da ya sa hannu a jiko rafa tak sai ta faɗo ko kawai yake taka maka ne in ka za in ka za in ka za in ka to yanzu irin wannan misali wanda ka amfana da shi shi kuma yake jin tsoron ya baka kuɗin da za ku zuba a abin hawar da za ku amfana yanzu dan Allah wannan za ka ga abotar za ta miƙe ko ba za ta miƙe ba za ta yi daɗi ko ba za ta yi daɗi ba to abinda ake so a abokantaka kowa ya amfanar da abokinsa kuma ya kyamaci abin da ke hannun shi da manzon Allah hana mutanen Makka da mutanen Madina zo in raba dukiya ta in baka rabi yace Allah ya kama albarka a cikin dukiyar ka nuna mun kasuwa wani abu ta ba za ta kare ba amma da aka ce tsaga dukiyar sai ka dauki rabi yayi gumi ya tara yana da jarin 500 sai baka 250 ka dauki 250 kaga fa ko ina zaman zama na wallahi mutum ya karbi akwai da in ya baka so yake kai fulanku taraf yake karbe to aka samu tangarda sai ga kare masa abokin gaba amma ya baka ya baka ga ba dan wani din kuke zaune ba dan Allah kuke zaune sai ga wani abokataka tayi tsisa tayi tsawo wanda har ma inda nasi yuhibbuka an-nas hadisin hasan mun tattauna akan isnadin shi wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mu da kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace kafin rubuta tambaya akwai babban malamin mu malam haruna hashim an mai da shi asibiti ko sai yana asibiti ana da bukatar yan wasu sashi cikin addu'a Allah ya sa rashin lafiya ta zama masa kafara ne Allah kuma madaukakin sarki ya bashi lafiya da shi da dukkanin sauran marasa lafiya da muke da akwai ubangiji Allah ka ba su lafiya ka yaye musu Allah ka sa ta zama to kafara ce a gare mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya suke yan uwa da iyaye da abokai ubangiji ka ji kansu Allah ka gafarta musu wannan shi assalamu alaikum Allah ya gafarta wa malam juna da lahira amin Allah ya ba mu baki ɗaya muna gafara malam laifi ne bayan an idar da sallah wasu ba su samu ba sai su tura wani wanda zai musu sallah kan darduma ko sallayar liman Allah ya saka da alkhairi juna da lafira abin da ya fi dacewa da karantarwar sunna idan an yi jam'i a masallaci an gama to ba a so a maimaita wani jam'i a cikin wannan masallacin kwata-kwata darduman liman kuma ba wanda yake hawa sai limami da haka ko da jam'i za ku sake yadda ku koma gefe ba ku hau kan lirumar limami ba kuma janarale ma idan an yi jam'i abin da ya fi dacewa kar a maimaita yana daga cikin kurakure guda hudu da imamu albani ya yi gyara a cikin fikihu suna na sayu da sabi daga cikinsa akwai maimaita jam'i a cikin masallaci duk abin da aka samu na sundar manzan allah da sahabbai shine galibi suna maimaita sallar su ne ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya idan an rasa sallah amma ba sa haɗuwa su maimaita jam'i a cikin masallaci an samu gurgurare da aka samu maimaituwar jam'i cikin masallaci amma da duka imamu albani ya ce alkiyas ma alfarik ne kiyasin da ake akwai kofar da ta bambanta maimaita jam'i a cikin masallaci da abin da aka samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai na taba jin fatawa ta daga Sani Umar Dijiyar Lemo ban kiyaye abin da ya dogara da su ba ya ce za a iya maimaita jam'i a cikin masallaci idan za a iya maimaitawa kuma wannan kuma akwai alfarmar limanci da limamin cikin masallaci ba a shiga harabar limami sai limamin da yake jan sallah kamsu salatu da zai ja sallar shi idan baya nan ne wanda aka naka yana gurinci mutane sallah a masallaci wannan kuma shine zai sallah a gurin shi amma mai tadarri ba a zuwa kuma kowane masallaci ne wallahu ta'ala a'lam na'am a na'am wacce lecture wacce kenan na'am a ba ni ba na amsa ba ni ba ne na amsa a an amsa ta amma ba ni ba na amsa ta ina ga a'a ai ka sa min sharadi ne ko ka sa ba tambayar foundation ko tambayar foundation din ba hi bane ba ina gama lacca dawa ne na zauna aka ce zaka amsa tambayoyi guda biyu nace ko amsa so tambayar malam sani abdullahi ajahi ya amsa ta so karin bayani kuma sani sani allah aja zai iya baka amsa a kanta wata kalma iya daidai da shi a fatawa ma iya saba da shi a fatawa kaga yanzu in na amsa maka ya zama to fitina kuma ko da haka shi ya kamata ka samu ya kara maka bayani akan amsar da ya bada insha Allah ta'ala na'am to Allah madaukakin sarki ya samu dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin